السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau ashirin da hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya kuma ashirin da uku ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan majalisi namu da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta hudu a jerin sahabbai mata da ake ba mu sirarsu wato ummu umara radiyallahu anha wadda sunanta nasibatu bintu ka'ab Allah ya kare da a gare ta bali shi usuratul jihad labari da ya kama da tatsuniya nata laraba idan abu ya zama ya rikikita musu kwakwalwa sai su ce ustura jam'insu shine asati wasu sukan faɗi haka a matsayin sun ƙaryata wasu kuma wasu sukan faɗa a matsayin abin da ya zama wata uduba wato wani abu da ya zama mai ban mamaki a wajensu sai su ce masa ustura mun gane? قال الواقدي الإمام الواقدي رحمة الله عليه babban malamin shira malamin tarihi amma kuma in an dawo bangaren hadisi ba a karɓar riwayarsa kaji wata falala a shira da tarihi to shi ƙwararre ne kuma gwani ne amma idan aka dawo zalla hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama qala rasulullahi fa'ala rasulullahi ko fu'ila kaza amama rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sakat fa alwaqidi da'if yace ya fada anha radiyallahu anha قال الواقدي عنها رضي الله عنها الواقدي رحمة الله عليه يا فدي جمد إتا الله قارمته دايش شهدت أحدا nana ummu umara radiyallahu anha nasibatu bintu ka'ab ta halarci yakin uhud wanda aka yi a shekara ta uku al-imam ibn sa'ad rahmatullahi alaihi wato muhammad ibn sa'ad a cikin tabaqat tabaqat al-kubra tabaqat ibn sa'ad yana fada yana cewa an yi yakin uhud gagarumin ranar asabar ranar asabar bakwai ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallama na da watanni 32 ta ce ranar da aka yakin uhud bakwai watan shawwal ranar asabar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da watanni 32 cif cif haka al-imam ibn sa'ad ya ce shi yasa ake cewa fi sanati salisa fi sanati salisa shekara ta uku shekara ta uku watanni talatin da biyu shekaru biyu kenan da wata nawa shekaru biyu da watanni goma ko ko watanni takwas watanni takwas to ya ce ta halarci yakin uhud ma'a zawjiha ghaziyya ibn amr tare da mijinta ghaziyya ibn amr ma'a waladaiha da kuma 'ya'yanta guda biyu kaga baitul mujahidin kenan gidan gabaki dai na mujahidai ne da mijinta baban 'ya'yanta da kuma 'ya'yanta guda biyu da ita dukkanin su suka halarci yakin Uhud kharajat tasqi asalin abin da ya fitar da ummu umara radiyallahu anha ta fita ne a matsayin saqiya ne ba da ruwa ita ke tanadan mu mujahidai ruwa ta ba su ruwa in wani ta fahimci yana bukatar ruwa sai ta je ta bashi ومعها شن أي كربة أتعرض إتعقون قاتا تولو شين شن هم؟ وقاتلت أما دقباتي أبي يجوي إتما سيتزم مجاهدة تفاد آياكي وعبلت بلاء حسنة sannan ta ba da wani abu mai kyakkyawa na ban mamaki wa juri hat isna ya ashara jarhan sai da aka ji mata ciwo goma sha biyu a jikinta ciwo goma sha biyu mace sai da aka ji mata ciwo sha biyu ma bai na zarbin bi saifi wa ta'anin bi rumhi sannan wa wa wa wa wa ورمية بسهم شعبي أجكنت قال في سايتي أسطورة الجهاد ماشي وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرويت النبي صلى الله عليه وسلم ينا فئي جمد إتا لمقام نسيبة بنت كعب اليوم للي matsayin nasibatu diyar ka'ab wato ummu umara radiyallahu anha yau dinnan da ake yakin uhudu ay yawmi uhud ko yawma uhud ana nufin rana uhud khayrun min maqami fulanin wa fulanin ya fi matsayin wani da wani manzon sun bai faɗi ko suwaye ba wa kanat yawma idin tuqatilu ashadd alqitali ta kasance a wannan rana ta yi yaƙi matuƙar yaƙi mai tsanani wa innaha lahadizatun saubaha ala wasatiha kuma a lokacin ta ɗaura abin nan tufafinta a tsakiyarta wato daidai cibiyarta sai ɗammara kenan ko irin yadda ake cewa wane ya ɗammara to haka ce hatta juri hatta lata ashara jurhan har sai da aka ji mata ciwo sha uku kaga a can an ce sha biyu an ce da sha biyu da sha uku babu wata rigima a cikin tsira ɗaya ce وكان ضمرة بن سعيد المازني يحدث عن جدته akwai jikanta da ake ce masa akwai akwai abin nan ya kasance yana ruwaya daga kakarsa ita ce shi zama wasu ibn sa'id al-mazi yuhaddithu an jaddati yana ba da labari da kakarsa wa kanat qad shahidat uhudan ya ta halarci uhud قالت إني لأنظر إلى ابني قميئة وهو يضربها على عاتقها kakarsa take ba da labari take cewa ita ta ga ummu umara ta ga wani kafiri da ake ci masa ibnu kumayya wa huwa yadribuha ala atiqiha yana dukanta akan kafadarta wa kana azama jirahaha wannan shine ciwon da yafi mata girma wanda aka yi mata akan ka aka fadarta wanda shi wancan ibnu kumayya din ya mata fadawat sanatan sai da ta jinya shekara daya bata warke ba na wannan ciwon da ya ji mata a kafadarta ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حمراء الاسد daga nan bayan an gama yakin Uhud rana Asabar an gwaggwabza an ɗibi gawakin da aka ɗiba ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam an jijji musu ciwo shi kanshi Annabi sallallahu alaihi wasallam an ji masa ciwo an karya masa haƙorinsa an ji masa ciwo a kafarsa an ji masa ciwo a kansa da fuskarsa manzo Allah sama ya shiga wani kogo da shi da wasu daga cikin sahabbansa a cikin su akwai Sayyidina Abubakar da Umar radiyallahu anhu anhuma to bayan nan sai aka zo aka ba da labari cewa ai kafirai suna nan ba su tafi ba suna nan ba su tafi ba suna nan a wani waje da ake cin shi hamra'ul asad to rana ta biyu ranar takwas ga watan shawwal ranar lahadi hijira annabi sallallahu alaihi wasallama na da watanni talatin da biyu cif in ji al-imam ibn sa'ad rahmatullahi alaihi sai manzo Allah sama ya sake yi kuwa ya sake cewa a zo a fita a bi su wajen da ake ce masa hamra'ul asad waje ne da bai fi kilo bai fi mil goma mil goma haka ibn sa'ad ya ce ibn sa'ad rahmatullah alaihi a cikin tabaqat ya ce bai fi mil goma daga garin madina ba zuwa cikin garin madina annabi sama yayi kuwa ya ce a zo a bi su fashaddat alaiha thiyabaha ainan ma ta sake daura tufafinta a jikinta فما استطاعت من نزف الدم رضي الله عنها ورحمها amma ba ta iya tafiya ba saboda yadda jini yake kwarara jini na ta kwarara a jikinta kun ji shi yasa mala ya ce ya ce usturatul jihad kaga wannan abu ne da ya kama da tatsuniya amma kuma hakika ce waqi'iyya abu ne da ya afku da gaske تقول أم عمارة رضي الله عنها تنزنا كما جاتنا دكنت تناباد الأباري تكيت ورأيتني وانكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم أحد فما بقي إلا في فما بقي إلا في نفير ما يتمون عشرة تشي رأيتني ناس انشكينا شيني رأيتني ناس انشكينا وانكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالي دا أن ياي أنباء النبي صلى الله عليه وسلم tana nufin a ranar uhudu fama baqiya illa fi nufairin annabi sunama bai tsanci kanshi ba face a cikin mutanen da ba su kai goma ba ba yi tilmuna asharatan ba su kai goma ba ba su cika goma ba da aka watsi wa ana wabnaya wa zauji bai na yadai ni da ba mijina da kuma ‘ya'yana guda biyu muna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam na zubbu anhu muna kare mu manzon sama magabta wannan su yamurruna bihi munhazibi mutane suna wucewa ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam munhazibi zuciyarsu ta kare wa ra'ani wala tusamai manzo Allah sama ya ganna ana gwabza yaki gani ina ba shi kariya amma ba ni da kariya ba ni da abin nan junna garkuwa ba ni da garkuwa fara'a rajulan muliyan sai manzo sama ya ga wani zai ruga da gudu shine muliyan ya juya baya wa ma'ahu tursun a tare da shi akwai garkuwa فقالت يتي ألقي ترسك إلى من يقاتل من سمي يتي وردد قوكا واندريك ياكي يلوكا أي بات دا أمفاني كي أو جنكا ني أمفاني قوكا كي بات دا أمفاني فألقاه فأخذته أم عمارة رضي الله عنها تتي شي ورقتين قوكا فجعلت utarrisu bihi an rasulillahi sallallahu shi na rika amfani da wannan garkuwa domin in ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina kare ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma fa'ala bina al-afa'il ashabul khayl tace abinda yasa har muka sha wahala saboda abinda ma'abuta da wakai suka aikata mana law kanu rajjalatan mithlana ina ma dai a ce su ma a kafa suke kaman mu ay yamshuna ala ardulihim ina ma su ma a kafa suke tafiya asabnahum insha Allah wallahi da ba za su ci nasara akan mu ba sai mun ci nasara akan su to amma matsalar su ita ce suna da doki shi doki yana yin abin da mahayin shi baya iya yi na kwarewa da da da da da da da da da da da iya kai bara sai ya zama kaman dokin yimul qaisi ne mikarrin mifarri muqbilin mudbirin ma'an كجلمود صخر حطه السيل من عين ينعي فيقبل رجل على فرسه sai ka ga mutum ya bujiro a kan doki fa ya ne sai kai min tsara watar rastu lahu sai in ba da kariya falam ya suna shay'an sai ka ga ba zai iya min komai ba wa walla sai ya juya baya fa azribu uquba farasi daga nan kawai sai in je in samu agarar dokin nasa kawai sai in tsare ta fa waqa ala zahri kawai sai ya fado ta ka ta baya fa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yasihu sai manzon sama ya rika daga murya yana cewa yabna ummi umara ummaka ummak manzon sama yana cewa ya kai dan ummu umara kula da mamarka kula da mamarka qalat fa'awanani alaihi shikenan shi dan nawa sai yazo sai ya bani taimako akan wancan da na kare ma dokin sa agara ya fado akan doki ai zai ta kanta ne hatta awradtuhu sha'uba ai hatta qataltu ha in shayar da shi jini ya sha mutuwa shine ta kashe shi وهكا تجي يقول ولدها عبد الله بن زيد بنت عبد الله بن زيد هنا شيوة زي رواية يكي شوى جرحت يومئذ جرحا an ji mata ciwo mai tsanani wa ja'ala ad-damu la yanqa jini ya zama baya yake tsayawa fa qala an-nabi sama i'sib jurhaki manzo sama yace je ki sa bandeji ki daura wannan ciwon da kika ci kaga shine wannan فتقبل أمي إلي ومعها عصائب من حقوها من حقوها وحقوها حقوها sai mamata ta bujiro min in ji ɗan nata sai in ganta tana da asa'ib duk ta ɗaura bandeji a tare da ita da abin nan fi hiqwiha ta ɗaura ne da da madaurin zaninta zaninta shine al-hiqu sai ta shi ta ɗauka فربطت جرحي والنبي صلى الله عليه وسلم واقفه شكنا نيما سي تدوري من شي وند أكا جيمن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سي فقال وانحض بني فضارب القوم وجعل يقول من يطيق ما تطيق يا أمة وما ما ما ما ما ما من يطيق ما تطيقين يا أم أمارة فقال من سمعت انحض بني فضارب القوم من سمعت شي شي ما دناتا tashi ɗana je ka sassara mutanen nan da suka faɗi wa ja'a ya kulu manzon sama yana cewa man yuti kuma tuti na ya umma umara wa zai iya ko da namiji ne yayi abin da ke kike yi wanda namiji ne ma zai iya yin irin wannan yaƙi da wannan aiki da kike yi annabi sama yana yabanta saboda haka ummu umara radiyallahu anha mace ce ne kama da maza ta fi ma maza domin a cin maza akwai unsa mushkil akwai kunsa mushkil ko akwai mukhannasai wannan shine wani abu daga cikin irin jihadinta da ake ba mu sirarsa wanda abu ne mai ban mamaki kuma mai ban sha'awa a irin rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yadda